an abi hurairata an karɓo daga abi huraira qala ya ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu wani mutum alaihi ya zo wajen wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce halaktu ya kai rasulullahi ni kan na halaka na na yi babba asara ya rasulullah qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma ahlakaka me ya kawo kake faɗa wannan magana me ya halakar da kai qala sai mutumin ya ce atu ala imraati fi ramadana na sadu da matata ne a watan ramara qala manzo Allah ya ce hal ta ma ba ta tu utiku raga watan kasa da abin da zaka yanta bawa hmm qala la mutumin ya ce ina ban da shi Kala, Kala.
manzo Allah ya ce hal tastadi wa anta suma shahrayn mutatabi'aini to kana da ikon kai azumin wata biyu a jere qala la mutumin ya ce ban da iko qala fa hal tajidu ma tuqimu sittina manzo miskina Allah ya ce to kana da abin da zaka ci da miskini 60 qala la
mutumin ya ce ban da shi qala ya ce thumma jalasa sannan a wato mutumin ya zauna فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم fa'utiyar nabiyu aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin da wani katan daro ko masaki مم.
fihi tamru فيه تمر da akwai dabino a ciki قال dan Allah ya ce da shi تصدق بهذا ka dau wannan ka je kai sadaka ka bayar a maimakon kafararka قال sai mutumin ya ce هل على أبقر منا in bayar ga waɗanda suka fi mu bukata كما بين لابتها آل بيت أعود إليه ahadu baitin awadu ilaihi minna ba ma abuta wani gida tsakanin duwatsun madina biyu wanda suka fi bukatar wannan dabinan fiye da mu mu ma gidan mu ba komai don dauka an kaiwa
صدق النبي صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya murmushi حتى بدل نواجزه har hakoransa na gafikarsa ta bayyana وقال yace اذهب فأطعمه ka أهلك tafi ka je ka ci da shi gidan ka bayar a gidan a ce رواه الجماعة wannan hadisi jama'a duk sun ruwaito imam ahmad buhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah duk sun ruwaito وفي لفظ ابن a ماجة lafazin da ibnu maza ya Na'am.
ruwaito ya manzo Allah ya ce أعطيك رقبة to ka je ka yanta bawa قال لا أجدها mutumin ya ce ban da ba قال سم شعرين manzo Allah ya ce متتابعين to ka je ka azumi wata biyu a jere قال لا أديك ya ce ban da iko ban da iko قال أدئم ستين مسكينا ya ce to ka je ka siyar da miskini sittin وذكره ya ambaci haka وفيه دلالة قوية على الترتيب wannan ya nuna shiryarwa ga karfa akan cewa ka fara kaɗa shan azumi da gangan ko saduwa da iyali da gangan a cikin watan ramadan a jere ne مم.
wato sabanin yadda malikawa suka tafi akan cewa alat tahayyir cewa matukar mutum yana da ikon ya yan tabawa to dole sai ya da yan tabawa bai da dama ya ce zai da azumi ko da ciyarwa in kuma da bai da ikon yan tabawa amma yana da ikon ya da azumi to dole ya da azumin ba ya ce ya bari ya koma da ciyarwa ba sai in bai da ikon yin da azumin ne shi da yake da damar ya ci da miskini sittin amma su malikawa suka ce sam sam ba haka yake ba نعم a nan bisa tahayiri ne مهم.
su suka ce a nan tahayiri ne kuma masu a wajen su ka ce da miskini sittin din ya fi مم.
saboda suka ce mutum sittin ne suka mora مم.
shi yasa ai ya fi a ce mutane da yawa sun mora abu ai ya fi daga a ce mutum ɗaya ne ya mora sannan sai yan tabawa shi ke bin haka a fifiko sannan sai azumi saboda in kai azumi waye mora ba wanda ya mori wannan azumin naka kai ne dai kawai kai wa kanka wani ladabi shi yasa gwamma ai da ciyarwa su a wajen su sannan in ba a da iko ai da yan sannan bayan nan ai da yanci amma ko da ana da ikon wannan a iya wannan مم.
ko da ana da ikon wannan a iya wannan
قال ابن ماجه ابن ماجه. ya faɗa wata ruwa وسم يوما مكانه kai azu karama kuma wata rana a maimakonsa
وفي لفظ لدار قدني فيه Mm, a wani lafazi da dara ya ruwaito a wannan hadisin فقال mutum ya zama na cewa هلكت wa a halaka halaktu.
na halaka kuma na halakar da wani فقال yace ما أهلكك me ya halakar da kai قال yace وقعت على أهلي na sadu da iyali na ina azumi a ramara وذكره ya faɗi hadisin وظاهره هذا wa zahiru haza zahiru wannan ruwaya ta dara kudi ne anna haka na makaruhata mukura hatar cewa matar ta sake nan dole ya mata tunda ya ce wa a halakatu Na'am.
mukura hatar na'am sai dai shi mai littafin mazu ibn taimiyya bai faɗi matsayin hadisin nan ba na dara kuɗi ne sai dai duk can da aka faɗi irin wannan da an faɗa wa malam ya shi ne yake zuwa dandanan ya dubo ya isnadin wannan ruwaya take a dubo mana a sunanu dara kuɗi ne ya yake Mm, ku ne masu hadisin ku to fil babi an aishata inda shaykhaini akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babu a wajen a daga aisha wanda buhari da muslim sun ruwaito wa lafaz dara qudni lafazin dara kunni allazi zakara musannifu wanda mai littafin nan ya ambata qala al-haddabi haddari ya ce anna wata farada bihi
mu'allafun mansur mu'allafun mansur shi kadai ya ruwaito an ibn daga uyanata ibnu uyayna to gashi haddari ya fara rage hanya ko sai aka fara kuma To, wa zakara al-bayhaqi bayaki ya ambata anna anna al-hakima cewa hakim nazara fi kitabi mu'allaf ya bincike littafin mu'allafun mansurin ولم يجد هذه اللفظة بيسامون اللفظ با يعني هلكت ينا وأهلكت.
نفل لفظ هلكت وأهلكت وأخرج من رواية الأوزاعي يا بد wannan daga ruwayar auza'i وذكر أنها ya ambaci cewa wannan wa halakatu din nan نعم wani hilal an shiga da ita bisa sashen marwaita a hadisin nan
وأن أصحابه cewa baki ɗayan jama'a sa ba wanda sai ya ambace ta duk ƴan uwan su wajen karɓo hadisu wanda suka karɓo hadisin tare ba wanda ya faɗi haka آل الحافظ hafiz ya ce وقد روى الدار قطني yarubun ya ruwaito da wannan lafazin daga ruwayar salamatu ibn rohin عن أكيل an ƙoƙarin daga ƙoƙarin daga abin shabi قوله da ya جاء ce wani رجل mutum ya zo قال عبد الغني في مبهماته abdulgani ya faɗa a littafin da ya yi akan mufhabatu إن اسمه sunan سلمان.
shi mutumin nan salmanu ko An salamatu Salmatu ibn ibn saharin Saharin daga banu Bayarata.
bayarata ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة Ya- abin da ya zo daga a wajen ibn abi shebata ya karfafa wannan عن سلمة بن daga سحر salamata ibn saharin أنه ظاهر من zahara min imra'ati cewa shi yayi zihari daga matarsa eh wato da ramaran ya zo sai ya ce da ita da uwarsa sun zama duk daya wai abin da yake gudu kan ma ya je kusa da ita saboda shi ba mai juriya bane ya ga mace
وآخر ابن عبد البر ibn abdul bari ya fidda hadisi a cikin littafin sa عن سعيد بن tamhidi المسيب da sayyid ibn musayyab أنه سلمان سلمان bin saharin Saharin.
cewa mutumin nan dai ba salama ibn saharin sunansa ba salman ibn saharin
قوله هلكت yace halakatu نعم ustudilla به bihi على أنه كان عامدا an kafa hujja da wannan bisa cewa da ganganye لأن الهلاك مجاز عن الإسيان domin والعزيز halaka وذلك majazi ne daga saba wa Allah wanda ke sadarwa zuwa a halaka
فكأنه جعل المتوقع mutawaqa'a kalwaqi majazan مجازا kai ka ce shi ya sani abin da ake sauraron afkuwarsa kamar abin da yake ya riga ya afku ta fuskar majazi ولا يكون في الحديث حجة shi yasa kenan ba hujja a hadisin nan على وجوب الكفارة على bisa الناس wajabcin kafara bisa wanda ya sadu da iyalinsa a ramaran amma ta fuskar mantuwa ya manta cewa ai azumin ramaran ake ciki ya sadu da iyalinsa to hadisin nan ah, ba wata hujja a ciki da yake nuna shi ma sai a ce sai ya yi kafara
وبه قال الجمهور akan haka mafi yawan malamai suke cewa wanda ya sadu da iyalinsa ta fuskar mantuwa a watan ramaran wannan ba a ce sai ya yi kafara ba sai dai ya rama وقال أحمد imam ahmad ya ce وبعض da المالكية wasu a cikin malikawa إنها تجب على الناس ai kafara tana wajaba akan wanda yake ma da mantuwa ne ya sadu da iyali واستدلوا بتركه صلى الله عليه وسلم على sun kafa الاستمسال hujja da faɗin manzo sallallahu da barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman bayani manzo Allah bai tambaye shi ba da gangan ne kai ko da mantuwa وهو ينزل منزل wa منزل huwa shi kuwa ana saukar da shi masaukin umumi Ah, tarkul istifsal fi waqa'il ahwal yunazzalu manzilatal umum yanda imami shafi'i ya faɗa imami shafi'i shine farkon wanda ya faɗi wannan magana sai ta zama duk malamai daga baya kamar sun yi riko da ita
qala fil fatihi Eh, amma asqalani ya faɗa a fatul bari wal jawabu amsar da za a bayar a nan annahu qad tabayyana haluhu bi qawlihi mm, cewa shi wannan mutum halinsa ya bayyana da ya ce abin da ya sa manzo Allah bai tsaya tambayarsa ba da gangan ne ka sadu da ita ko da mantuwa ayatin da ya ce halakatu ya halaka an san ku abin da mutum ya aikata da mantuwa ai baya ga masa halaka wa ta raka ko ya kone
wa ayran wuqu'un nisyani kuma abuwar mantuwa game da saduwa da iyali a yi fi ramadan gayatil yana da nisa kwarai
qawluhu yace da yace buqatu alam ra'ati shi yasa ko dai wajen malikawa a ruwa da ta fi shuhura shine cewa sai inda yake ya ganganta amma idan da mantuwa ne ba ka fara sai ya rama azumi da yace buqatu alam ra'ati na sadu da matata fi riwayatin a wata ruwaya anna rajulan aftara fi ramadana wani ya karya azuminsa a watan ramara
wa bi hadha istadallat al maliki da wannan ne malikawa suka kafa hujja kafarati bisa wajabcin kafara alama aftara fi ramadana ita duk wanda ya kare azumi a watan ramadan da ganga Jama'in da aure saduwa mace ne ko da wani abu ko da da cin abinci ne da wasu a cikinsu suka ce ai ko da da gangan ne ya haɗi tsakuwa sai a ce sai ya yi kafara ba sai lalle abinci ba su a nan wajen faɗaɗa abin da ke sa a yi kafara a wajen kare azumin ramadan to ba wanda suka kai malikawa su sun faɗaɗa abin da yawa abu da yawa da malikawa za su ce sai an yi kafara sauran malamai cewa za su yi sai dai a rama azumi a je dai a rama azumin kawai ba sai an yi kafara ba a sai daga su sai hanafiyawa su hanafiyawa suka ce duk abin da yake na sha'awa in aka yi da ganga shi yasa da aka ce na sha'awa ya hada haddace ko sha abin da yake a ce shi da sha'awa amma banda kamar tsakuwa da ya haɗe ko duk wani abu wanda ya yi da gangan amma wanda ba wata sha'awa ba wani daɗi da za a ji a cikin yi to hanafiya suka ce irin wannan sai a ce rama azumi kawai ba sai ya kafara ba su ko shafi'awa su suka fi kuntata kafara ne don su a wajen su abu ɗaya ke sa a ce ai kafara shine saduwa da iyali amma ko abinci mutum ya ci da gangan to ba sa cewa sai ya kafara sai su ce sai dai ya rama kawai ya kaya rama to wal jamhuru mafiya yawan malamai hamalul mutlaqa ala al sun muqayyad ɗauki wannan mutlaƙin musa muƙayyade wa qalu suka ce la kafarata illa bi ba ka jama'i fara sai a game da saduwa da mace amma abin da aka yi ba saduwa da mace ba to ba a- ba zai hukunta kafara ba Eh, illa iyaka na ma a ƙarshen wannan zaman eh, insha Allah ta'ala ko mun zo wajen goma ta ƙarshe za mu duba abin da ya shafi fahimtar malikawa a nan babin azumi ko insha Allah ta'ala za a duba eh, littafin da ya kunshi bayani akan su hujjojin malikawa a wajen irin nan mun sani yana ɗaya daga cikin asalan malikawa cewa sukan ɗauki mutlaki bisa muƙayyari to amma me yasa a nan suka bar wannan asalin nasu suka ce ba za a ɗauki mutlaƙin akan muƙayyade ba a nan domin zo duba wannan za mu ga dalilansu a nan koyaushe dai babban manufa shine duk abin da ake kai ya zamo ana kansa ala basirati kuma duk abin da wani ma yake kansa ya zamo an sani ga hujjarsa duk wanda zai ce kaza to ka san hujjarsa ya zamo kome ana yin sa bisa waraka kenan in kada wani ya ringa rubutu ko ya faɗi magana yana ganin in shi yana da hujja a kai kai baka san hujjar ba duk ya rikita ka to ka san hujjarsa ka san inda magana tasa ta fito ko
أمرت بنت خواتي أمرت حرف الغين غنى النفس أبغيه ولا لا أسابق بمدحي من هو في السخاء مبالغ يفك الأسارى يوصل الرام كاسبا بما عدموا يعطي القرى ويبالغ أسير أتى ضيفا ببابك معدما فهل لك فيه وردك الدار سائغ أعنه أعنه يا معين فإنه فقير مقير وهو خيرك بالغ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حق منك دامه حق قدري بدار العظيم قال مولانا وقدوتنا شيخ إبراهيم يد رضي الله تعالى عنه يتي غير النفس أبغيه أي أبغي إلى النفس ina bukata ina neman wadatuwa nan ta zuciya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ala usabihu bi madhiya alhalin ni'imomi ga su sun nunku sun rubanyi saboda yabo na ga manzon Allah